كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يوم أنا مسلمي hudubar mu a yau tana magana ne akan wata masifa ko kace bala'i ko kace fitina da take tana ta yaduwa a cikin wannan al'umma wanda da ba a santa a cikin mutane ba sosai sai killa kaɗan daga cikin mutane amma yanayi da zamani da rashin kunya da fitsara da ke ƙasar zuciya da ƙarancin tsoron Allah ya sa mutane suna mai da wannan zunubi kamar ba komai ba sakaci da mutane suke da shi akan 'ya'yansu da iyalansu da rashin kulawa mutane sun manta da ayoyin Allah akan wannan mummunan laifi sun manta da hadisan manzon Allah akan wannan laifi sun manta da maganganu na malamai magabata akan hadarin wannan zunubi da mutane suke aikatawa sai wanda Allah ya kubutar shine matsala ta yaduwar zina a cikin mutane zina kala-kala akwai zinar yara ƙanana yan makarantun boko wasu ma ba su ma balaga ba akwai waɗanda suka balaga akwai zinar yan makaranta da suke makarantun kwana idan talauci ya ishe su sai su fita waje su ba da mutuncinsu don a ba su abin da za su ci su shafa hoda da kwalliya akwai mutanen banza marasa tsoron Allah masu wanke motocinsu da gyara rigunansu suna tafiya makarantun 'yan mata inda ake da ƙarancin kulawa da sakaci ko aka ba su cikakken 'yanci za ka ga motoci bila adada kowa zai zaɓi budurwa yarinya ya darje ya ɗauke ta isa ta a gaban mota ya tafi da ita ya je ilalato ta ya haɗo ta ɗan muzurinta ta dawo saboda Allah ya kawo zamani akwai bayar da ake sha ba za a ɗauki ciki ba Allah ya kawo ilimi akwai abin da in an sa shi ba za a ɗau ciki ba inda a ce ana ɗaukan cikin nan da ba wannan da kun ga 'ya'yan banza a titi da yawa amma duk da haka akwai waɗanda take kubuce musu take kuskurewa zubar da cikin da ake yi ba a yi magana akan wannan ba akwai shahararrun kemis-kemis wasu marasa tsoron Allah su kuma duk inda mace ta je ta yi cikin banza to ta je ta bada kuɗi za su barar da shi akwai likitoci marasa tsoron Allah waɗanda sun ƙware akan wannan aiki ba su kuɗi su barar da ciki a yi ta saba wa Allah ya take ta akwai zinan matan aure matar aure tana zina ko don saboda ba ta son mijinta aka yi mata aure ko kuma saboda mijinta baya gari baya zaune don haka take zuwa ta bada kanta ko don talauci ko kuma tsabar bukatar namiji ko kuma waɗanda mazajensu ba su da lafiya malam akwai mutanen da sun tara mata kuma ba su da lafiya ba sa iya biya wa matansu bukata kuma suna ta aure-aure kuma sun tara masu bukata don haka rashin tsoron Allah ya sa sai su fita su dinka zuwa suna bukatu da su. Zinace zinace sun yi yawa da complaint ɗinsu, yau lalacewa ta kai ga mata aure tana zina da almajirin gidanta. Almajiri na gidanta tana lalata da shi, tana soyayya da shi. Akwai zinar akari, zinar dangi, zinar ‘yan uwa, ka saki jiki ga danginka, ɗan uwanka, ya ci amanarka a gidanka da iyalinka. kuma duk karka daga kafa ba kowace mace kowace ce ta bi ka'ida ta bi shari'a ka dora ta akan dokar Allah kurum babu cewa a'a ai wance ba za ta yi ba a'a fitina ce malam tana nan ba ta cewa komai akwai matan da yau bacci ba sa iya yi sai sun kira wasu sun yi hira da su su ce ya gaya musu magana mai daɗi alhali ga mijinta a bayanta ta zubar da shi akwai wanda abinci ba za ta ci ba in mai gidanta ya bata mata rai sai kwartanta sai na wajenta ya yi mata magana ya ce ki haƙuri ki ci abinci wallahi idan ana gaya maka abu wanda ake a cikin wannan al'umma na wannan bala'i wallahi ka ce bara mu samu ruwan sama ba malam ban yi maka magana akan ƙungiyar mata masu neman ƴan uwansu mata ba wannan al'ummar lalacewar ta ya wuce yadda kake tsammani bala'i ya wuce yadda kake tsammani malam yanzu fa ƙungiyar ma fa aika takarda ake da application kuma mace ta shiga kungiyar matsugo ta nemi ‘yar uwarta mace. Kungiya ce mai zaman kanta, su yi hira a ta turo musu hotunan mata, wayoyin nan naku da suke aljifanku Allah kadai ya bar wa kansa barna da fasadin da ke cikinsu. Ƙungiyar mata masu neman mata, a rinka turo musu mata masu sifofi, za a jero sifan mace da ake so wadda ai maɗigo da ita. Baka sani ba alaji wata ƙila ƴarka ce. Baka sani ba alaji wata ƙila matarka ce, kai sakaci, ka zuba ido ka kyale ta. Da mutanen da suke tafiya su tafi su bar matansu. Ka ajiye mace, ka ba ta ci, ka ba ta sha, ka ba ta gida mai kyau, ka yi komai, amma baka kai ta islamiyya ba baka kai ta inda za ta je tsoron Allah ba kuma ka ba ta katuwar waya mai tsada kuma tana shiga inda ta ga dama da yawan ku matan ku ba su da hijabi ko ina ba inda ba sa shiga da wayoyin su Allah a cikin mu yau wanda suke kafa wa matan su doka kar in ga kin shiga shafin kaza ko ki kaza da yawan mu ba ma yi an kyale mata an zuba musu ido sai abin da suke ta sa mace ba ta da lokacin ka kana zaune a gida a falo ba ta kallon ka tana da inda take zuwa tana da inda za a dauke mata kewa da kudinka da kudin datarka rayuwa ta lalace kananan yara ƴan mata an sai musu manya manyan wayoyi an koya musu fasadi wayar da ubanta baya riƙewa tana riƙewa wataƙila uban ya sai mata saboda gata wani ya ce daga nan zuwa miliyan dubu zai iya kashe wa diyarsa ta ji daɗi ta more baka da hankali da ka lura da zamani da ya fi maka mutunci waɗannan ba za su irgu ba, cin amana da yaudara janar aboki da matar abokinsa, amini da matar amininsa. Barkate, wannan ya buƙaci hudu ba guda goma sha biyu, kuma abin tausayi da in za a yi zinace-zinace can ake tafiya a tsallaka. Yanzu ku a cikin unguwanni da gidaje ake da wayoyi, da masu zuwa suna kama gidaje get out. malam da hotel-hotel da ba a bincikansu, hotel-hotel da ba a bincikansu, duk wanda ya je kawai zai ce zai kama ɗaki. Yana kwance a ɗaki yarinya budurwa ta caɓa kwalliya musulma ‘yar Kano, za ta zo ta ce za ta shiga ɗaki kaza kuma ta haura, amma raka ta ma. Sun ƙware, mutum zai hawo jirgi da safe daga Lagos, ya so ya sauka a Kano ya sauka a wancan hotel ɗin. ya yi waya da yarinya wataƙila ƙyarka ne ko ɗanwarka ne ko ‘yar'uwarka, ya je awa biyu awa uku da ita a wani hotel da ya sallame ta ya hau jirgin yamma ya koma. Hotel hotel wannan ko magana su ma ba a yi waye isa yi magana a kansu, waye isa a garin nan, waye isa yi bincike, ka san suwa ake kaiwa, ka je ƙofar hotel ɗin ka ga yadda ‘yan matan ku suke shiga. Wata hizba hizba ta isa, ai hizba in kaga tana yi akwai inda take iya zuwa akwai inda bata isa ta je duk a garin nan ana yi har da ƙari kuma duk mun sani mutane sun samu kuɗi sun gina hotel hotel saboda su samu kuɗi sun tara wa kansu bala'i ka gina wuri ana tara maka kuɗi ko dala dala ake tara maka ka je tun daga marrabbuka ka kasa amsawa ka tara wa kanka masifar da ka fi ƙarfin abin da zaka ci ka fi ƙarfin gidan da zaka zauna ka fi ƙarfin motar da za ka hau, ka fi ƙarfin hajji da umra, ka fi ƙarfin Ingila da Amerika, ka fi ƙarfi, ka fi ƙarfi, duk wannan rufin asirin bai ishe ka ba, sai ka zo ka gina tamfatsaitsen hotel, ana kawo mata karuwai ana zina da su. Za ka yi bayani, za ka nuna cewa lalle Allah ya maka ni'ima ka butulce Ubangiji. Kai musulmi ne, ba kowane kasuwanci za ka shiga ba, amma in giyar kuɗi ce take ɗaukan ka da jin daɗi. to ka nemo rokanka dawama a duniya in ka isa da haka yau wannan hudubar abin da take magana akan wannan fitan bala'ai fitintinu da suke faruwa malam da zinar mutane masu aure suna zina suna neman mata malam yau mata suna ta kama mazajensu mutum saboda lalacewa ba a cikin al'ummar nan malam zai je yana lalata ya danna wa kansa bidiyo ko yarinya ta dauke shi kuma dan hauka ya bari matarsa ta zo ta bude wayarsa ta gani gashi nan yana lalata da yan mata ko suna rago masa na rantse da Allah ba mamaki wani kan kuna haduwa da shi a sahun gaba ko sahun na biyu mutane ba su da kirki akan rashin amana yawan su sai wanda Allah ya kare dangane da kiyaye iyalansu wannan ta ce mijinta yana neman mata wannan ma ta ce mijinta yana neman mata wannan ta kama mijinta wani fa kama shi ta yi tsirara da gidar a ɗakinta yana zina a fili ya masa magana ya ce to wani abu ne duk abokanansa ma suna yi bai damu ba musulmi suna nan barkace baka sani ba ne kawai ‘yan uwa ku sani barin zina tana yaduwa a cikin wannan al'umma bala'i ne mai girma kuma yana da illoli a cikin rayuwar mutum ɗan adam na farko dai jinaya ce laifi ne ta'addanci ne da mazinaci namiji da mazinaciya mace wallahi da sun san abin da suke ginawa na bala'i da sharri a cikin wannan al'umma wanda a iya jin daɗin da bai wuce 'yan mintuna ba dukkan dukkan fasa ɗin da mutum zai yi na zina wallahi 'yan mintuna ne ba daɗewa ke ba kana gamawa kuma sai na dama kamar abinci ne kana jin yunwa ka ci ka koshi ka tafi zirga zirga yunwa ta sake dawowa shikenan in halal ka ci ya shiga in haram ma ka ci ya shiga da sun sani irin sharri da suke gayyato wannan al'umma wallahi tallahi da da sun bar wannan mummunan aiki wannan jarima ashana'a kuma yin zina yana sa a haifi ɗa wanda yake zai zama bala'i a cikin al'umma da masifa a cikin al'umma. Mace tana iya zuwa ta yi zina, ta haifi da ta jefar da shi a titi, yaron nan zai girma, Allah ya sa yana da nisan kwana zai girma bai san uwarsa ba bai san ubansa ba. Ya zama ibnu share, yau a ƙasashen turawa da yawa akwai abu na ushaware. Malam ‘ya'ya ne ‘ya'yan da aka jefar da su ‘yan titi ba san ubansu ba, ba san iyayensu ba. Kawai sai gwamnati doke su sa su cikin sojoji. duk inda za a yi aikin rashin mutunci a duniya su ake tunawa je ka gidan kula da yara na waccan unguwar ka yi hira da ma'aikatan ka ji abun kuka abun kunya wallahi yara ne jarirai za ga wancan an tsinto shi a bakin kwalwace wancan an tsinto shi a gindin wani masallaci da asuba wancan an tsince shi a bola wancan a nan unguwar an sha tsintan yara ana kawo nan masallacin mu ce kai shi tan mu ba ma rike a can da ku kai a ce an same shi a gindin badala ‘ya'yan suwa, abinda za ka yi mamaki, yanzu kai uba kana ina ‘yarka har ta yi ciki ta haifi ɗan, ta yi katon ciki har ta yi naƙuda ta haifi kana ina. Wani ya ce malam ai sun sani. An ɗauki yarsa ana fita da ita, ya ce to ya za a yi zamani ne ya kawo. Wallahi, ana hira da yarsa zai ce, in ki rufe mana ƙofa in kun gama. wai yau uba ne yake tambaya in yaga saurayi bai zo gurin yarsa budurwa ba kwana biyu ban ga wani ya zo wajen ki ba umma la ilaha illallah kishi ya fita a cikin zukatan mutane suna nan bila adadin idan ta haifi dan wanda yake bai san asalinsa ba to wannan zai sa a samu mushkila da faruwan barayi a cikin al'umma 'yan ta'adda a cikin al'umma ‘ya'yan da ba su da uwa ba su da uba ba su da inda za su makale da haka duk wani aikin ta'addanci ya ɗebe su da su za a ‘ya'yan zina ne ba san iyayensu ba babu uban da zai musu faɗa ballantana uwar da za ta ja su jiki uwarsa ta haife shi ta jefar da shi kuma illa takan sa ka je ka auri macen da ta yi wannan suna da hanyoyin gyare-gyare malam mace za ta iya haikuwa ta banza ta jefar da ɗan ko ta koma ta gyara jikinta ka je ka aure ta a matsayin budurwa baka sani ba yana faruwa kaga ha'inci na biyu an cuci mijinta ya aure ta kuma ta cuci tarbiyyar iyayenta wannan yakan iya faruwa matar da take da aure tana zina illarsa ta je ta haifa maka ɗan da ba naka ba kai ta cin bashi da kuɗin albashi kana wahala da kuɗinka na kasuwa kana tarbiyyar ɗan da ba naka ba ne baka sani ba waye yanzu yake kula wai in ya haifi da dabon ai duk mun yadda ai duk mun sake jiki mun aminta amma mun manta da fitintinun zamani wallahi akwai ƴaƴan da ake kawa a sa su a cikin gidanka ba ƴaƴanka bane me me yasa ka auri mace mara tarbiya me yasa kai ka san mazinaciya ce ka aure ta amma wai saboda kana son ta kai bari ka dawo da ita ka ajiye ta a gidanka ashe bata daina ba da aka ce ta tara maka ‘ya'yan banza, kai ta biyan kuɗin makaranta, kai ta wahala, sannan kuma ya sababa su cuci ‘ya'yanka dan wani dan da ba naka ba ya ci gadon ka yayi muzahama da 'ya'yanka na halal ya zo ya shiga layin cin gado daga baya kuma ba zai taba jin tausayin ka ba kuma ba zai ji nauyin ci a kai ubansa bane saboda ai jinin bai haɗu ba ai ai ba ubansa bane kawai dai zai gani shi tsautsayi dai ya zo kawai gashi a cikin gidan duk wannan shine abin da yake faruwa gashi nan malamai ke faɗa wa qad yaqulu ila yaqulu ila hadanati insanin ghairi mustaqim fa yurabbihi ala ghairi dinil islam kuma ya fada kuma hannun wani wala'alla in ya fita daga gidanka in dan da aka jefar ne wani ya tsince shi kun san cewa akramaka Allah ku yi hakuri kun san cewa a gidajenmu gidajen yara a nan jihar Kano kun san cewa kiristoci suna zuwa su zaɓi yaran da suka ga dama su tafi da su wallahi ku je kuma ku bincika wani daga coci zai zo zai zaɓi yara biyu uku zai ɗauki nauyinsu a rubuta alƙawari su tunda gwamnati na ruwansu gwamnati ke kula da su da haka duk ɗan ƙasa ya zo zai ɗauka shikenan wataƙila uwarsa musulma ce ta yi fasikanci ta haife shi an jefar da shi ubansa kuma bai ma san ina yake ba tunda ya je ya yi tsiya da yarinya ya bata kuɗi ya yi gaba ashe ya sa mata ciki bai sani ba ashe maniyin nasa ne dan haka sai a ɗauke shi sai ya girma sai ya zama kirista sai ya zo yana faɗa da musulmi ko ya zama kafiri duk wannan yana iya faruwa a rayar da shi rayuwa akan akhlaq ghair islamiyya fasida ɗabi'u ba na musulunci ba na barna sai fayin shawa udwan darran bil mujtama al insani sai ya tashi ya zama wani mutum ne mai cutar da dan adam mai cutar da musulunci da musulmai wannan bala'un ne azimun wa dararun mubin illa da cin amana ta kare ga matar aure mai zina wacce take tana da miji kuma tana tana tallata kanta ga wasu a kasuwanni ne a asibitoci ne a ma'aikacin gwamnati ne a ina ne malam mace za ta tafi da sunan aiki wani ya dauke ta tafi ya lalato ta ya sauke ta a gida mai gidanta kuma ya zo ya bi ta kanta bi sani ba shi yasa duk wanda bai da kishi a gidansa ba karamar asara yi ba dole ne musulmi yayi kakaf kakaf kakaf ya sa ido ina matarka ta je ina ta dawo karfe nawa ta fita nawa ta dawo hajiya ba tuhumar ki ne ba shari'a ne ‘ya'yanka wai mutum wai ya zo ya ba da ‘yarsa wai an tafi biki wai shi sati biyu za ta dawo. Wannan zamani, ‘yarka budurwa, bai za a auren ‘yar gidan yayarka, za a auren ‘yar gidan innarka, wani ganin mahaifiyarka ko wani kawunta da suke faruwa. Duk wanda ta bari wani ya taɓa mata mutuncinta, ya taɓa kimaki, ya taɓa darajar iyayenki, ya jefa ki cikin bala'i da masifa, da a ce ana hukuncin shari'a, da ya jefa ki cikin hukunci na alkali idan matar aure ne hukuncin ki kisa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware wata matsala ta zina ku lura da mushtama din lokacin annabi ne fa wani mutum ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullahi ni fa kai min izini gaskiya ba zan daina zina ba ka ji karatun wannan tun lokacin annabi kana bacci yanzu kai sakaci yara suna kwana suna kallon fimafimai da suka ga dama ba iyaka ‘yan mata samari ko ina tun da kun sai musu wayoyi masu tsada ai yanzu burgewa ne yarinya karama ba yan secondary school za ta zo da waya ta miliyan biyu da wani abu karamar yarinya wallahi tallahi yar junior secondary school sai ga in je makaranta ba ana rike waya ba sai ga ta zo da babban waya in ka kira uban sai ce wallahi saboda ko da larurar rayuwa ta faru za ta kira ubanta ko ta kira uwarta ko wani asibiti ko wani abu ka ba ta karamar waya mana yar Nokia dubu uku dubu hudu yaya za su ba za su lalace ba yaya yayan ku za su rinka cin jarabawa yanzu ba za su ji jarabawa ba sai dai a ba su satan ansa saboda wayoyin su shine a gaban su kullun yaro waya da safe waya da rana waya da kaza inda za ka lissafa binciken da yaranmu da kalle-kallen waya da suke a awanninsu wallahi wayo awannin da suke ci wajen duba waya ya fi awannin da suke yi suna sallah ko suna cin abinci ko suna zuwa kasuwa mallam yanzu musifa take faruwa yan kasuwa suke zargin cewa ba ma zargi ba tabbas yaran kasuwa yaro zai zo an ajiye shi a shago zai yi ni a kofar shago ba yana gadi ba amma cacin yake ba ruwansa da kwastoma wallahi har hotonsa ana ɗauka gashi a gaban shago yana cacin ga kwastomomi sun zo da zai ba kai kuma alhaji kana can Abuja ka kwanta ana maka ciniki masifa yaro ana latta a jami'a ya sun koya yana chatting ana hudubar juma'a yaro yana cikin YouTube an je makabarta jana'iza ana addu'a ana binne mamaci kowa mutane da wayarsa a hannunsa ballantana waɗanda suke shiga shafuka na bala'i da masifa almajirai ba yanzu almajiri karami malam wallahi tallahi malam wai yana da waya wai yana da ofe da an zo neman sadaka sai ce ga ofe dina almajiri ba cewa ne haram ne riƙe ofe ba ku bayance ni amma abin da zai dame ka bai zai ce makaranta ba in yamma ta yi almajirai uku kudu sai su al'anguwar ku akwai alayin ku akwai za ga duk inda ka ga yara almajirai a cikin unguwa ko yara wanda ba su da kowa in su ga sun haɗu an kewaye to fim suke kallo na baza su waye suke sa musu wannan kannan ku da suke bude kiyos kiyos a unguwa ba yaya mutane ba za su yi zina ba yaya ba za ku koya mutane zina a hannunsu ba saboda kun ba su dama su yi duka wannan masa'ib ne suke faruwa wannan ba Allah ya ce ya Rasulullahi a bani dama ni zan yi zina ba zan iya daina zina ba mutane suka kalle shi sahabbai suka daka mai tsawa suka ce ma ma manzo Allah ce a ku yale shi ku kore shi uduno matso matso matso matso matso yazo kusa da manzo Allah sai annabi ce Idris zauna yace kai kana so a yi zina da uwarka da ta haife ka sai ce ala wallahi hasiri rana ce wallahi ba na so ya rasulullah ja'ala an-naif fida sai annabi shi to ai ba wani mutum da yake so a yi da uwarsa shi ma wanda za ka yi zinan nan da ita ba uwar wani ne sai annabi ya sake cewa kana so a yi zina da yarka yarka da ka haifa yarka kai mazinaci kai mazinaci kai mazinaci yadda ka je ka kwanta kake lalata ta ‘yar wani ne, ka sani kai ma za a jarrabe ka da haihuwar mace, za ka so wani ya zo ya keta alfarmar gidanka ya ɗauki ‘yarka ya lalata maka ida maka da ita, za ka ji daɗi. Da kai nake, ka ƙi ka daina, kana ta tara ‘yan mata a gidanka, ka manta, ka lalata ‘ya'yan wasu, ka yanki tikitin lalata naka ‘ya'yan. ka cuce su ka zalunce su ga su suna zuwa islamiyya ga uwarsu mai addini kai kuma kana ta bala'i kana lalata yayan mutane annabi ya buga mai misali yarka kana so ai da ita yace a'a wallahi bana so ai da yata manzo Allah ce to ai mutane ma ba sa so ai da yayan su annabi ya dada muka mai misali ce to yar uwarka fa kana so ai da kanwarka ko yarka uwa da uba daya yace wallahi baya so sai manzo Allah ya ce ai ba kowa baya so ai da yar uwarsa to innaka ba yace baya so gwaggon ka ba yace shi fa baya so annabi yace to ai duka wannan da aka faɗa wanda zaka yi da ita ai yar uwa gwani ne mutumin ne ita ruwa yace shi wallahi baya so manzo Allah ya gane cewa rauni ne ya dauki hannunsa ya dora akan shi yace Allahumma kfir dhanbahu wa tahhir qalbahu Allah ka yafe mai zanbin shi wataƙila ya taɓa yi ya saba yanzu ya shigo musulunci da zai iya bari ba ya Allah ka yafe mai zunubansa ka tsarkake masa zuciyarsa wa hassin farjahu kuma ka tsarkake masa wato farjinsa hadisai da yawa suna ta magana akan haramcin aikata zina manzo Allah yana cewa mai zina ci ba zai zina ba a lokacin yana da imani da abin da hadisi yake nufi duk wanda ya shiga harkar zina ina farawa a lokacin sai an zare mai imani in ya so sai ya gama sai a dawo mai da imani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yaya in ka mutu kana yi malam ka san akwai mutanen da da yawa an kama suna da suka mutu akwai wanda suna haɗe sai bare su akai duk Allah ya dauki ransu a take Allah mai buga misali akwai wanda namijin ne ya mutu sai ta tuntsurar da shi ta fita tana ihu ta shiga uku ta shiga uku suna nan yana faruwa barkatai sha'awa bin san zuciya mutum ya je yana barna yana ta'adi daga baya ko da ka tuba abin yayi ta damunka ka rasa inda za ka sa kanka in ka ga 'yan yaranka 'yan mata suna tafiya kai ta tunanin yau ya zan yi da waɗannan wani tuba zan yi Allah ya kiyaye min nawa ƴaƴa duk wanda yake zina a lokacin da yake zina an cire mai imani nana Aisha take cewa manzo Allah ce jinin ɗaya daga cikin ku bai halat bai halatta ba inda ya shaida ba ba wata da gaskiya sai Allah kuma annabi manzo Allah ne sai da ɗaya daga cikin wannan guda uku zinan ba da ihsan tace annabi ya ce duk wanda yayi aure ya je yayi zina hukuncinsa a sare wuyansa. Lau a ce ana ɗabbaka addinin musulunci da an sare wuyayuka da yawa. zinan ba'da ihsan ko a jefe shi ai ta jifansa sai ya mutu yurjamu zani yaya ake jefewa zuwa za a binne rabin jikinsa a ɗaure hannunsa a bar kansa haka a ce jama'a ku dauki duwatsu kowa iya karfin jifansa ku yi ta jifa sai kun masa rotse kun fasa kansa kun ga ya mutu wannan wannan shine hukuncin mazinaci ba yanzu mutum yana tuna wannan ya je ya rufe daki ya kashe wuta ya je ya aikata wannan fasad ka baro kasuwa ba za ka taho wajen iyalinka ba sai ka bi gidajen matan banza ka san an ɗauka maka ‘ya'yan banza kana lalata da su ka tafi gari kaza ka hau jirgi don kai barna ka dawo an tara maka matan banza kana lalata wani guda kaza ake haɗa masa saboda yana da wadata wata ta shiga matsi ta zo ta ce ka taimaka mata ka tallata mata tsiya ka taimaki matar abokinka ka neme ta ta zo asibiti neman lafiya kana latsa ta ka dauke ta a daidai sahu kana karɓar lambar wayarta ta zo islamiyya neman ilimi kana neman ta zaka lalata ta kana datsa bakin titi kana tsare 'ya'yan mutane har sihiri kuna yi da sammu don ku lalata 'ya'yan mutane kai ka shahara har ma irgawa kake kai kayi da guda kaza kana sallah ka manta zaka mutu ka manta akwai hisabi ka manta abin da shari'a ta ce akan wannan mummunan aiki dan Allah yake cewa ko wanda ya fita yana yakar Allah da manzon Allah fa innahu yuqtal duk wanda aka samu yana fada da Allah da Annabi a kashe shi inda manzon Allah aw yuslab ko a tsire shi aw yunfa min al-ardi ko a kore shi daga daga gari ko wanda ya dauki makami ya kashe mutum ba da dalili ba duk wanda ya dauki wuka ya huda wani ya kashe ko ya dauki bindiga ya harbo wani ya kashe ko ya sa wuka ya yanke wani ya kashe ko ya yi sa masa magani ya kashe shi ko ya buge shi da abin hawa da gangan ko ya turo shi daga gini da gangan ko ya jefa shi a ruwa ya kashe shi annabi ya ce a kashe shi shi nafsu bin nafs haka qur'ani ya tabbatar usman abul as ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ai ya zo a hadisi kullun dare Allah yana saukowa a wannan sama wannan sama ta farko sama'ud duniya yana ina mai neman gafara in gafarta masa ina wanda yake cikin bakin ciki a yaye masa bakin cikinsa ina wanda yake istighfari a karɓi tubansa ina wanda yake nema a bashi za su yi ta dagawa manzo Allah ya ce banda mazinaciya ko mazinaci wanda yake tallan farjinsa ko take tallan farjinta su banda su a cikin wannan kira ko sun doka ba za a ba su ba Abu Huraira ya ruwaito hadisi manzo Allah yana cewa lokacin da ayar mula'ana ta sauka, duk macen da ta shiga kan mutane da ba ‘yan uwanta ba ba nata ba, don ta yi ɓarna, laisat min Allah fi shaƙin ba, komai bace a wajen Allah, Allah ya yi fushi da ita, kuma Allah bai zai shigar da ita aljannarsa ba. Mai ɗaukan kanta ta kai kanta gidan fasadi da bala'i. Allah babu ruwansa da ita kuma sai ya kunyata ta ranar a tashin alkiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa daga ƙarshe daga cikin illolin da zina suke sabarwa a cikin wannan al'umma shine kamar haka na farko dai akwai tozata dukiya kai ta hidima wa dan banza da ba naka ba kai ta kashe masa kuɗi kuma Allah ya hana iza'atul mali dan ba maniyinka bane wanda ma in ka san ba naka bane yana wani gida ka kai masa taimako amma za ka yi ta masa hidima da sunan kana samun lada ɗanka kake yi wa ba ɗanka ba ne. Ikhtilatul ansab cakuɗa dangantaka, ‘ya'yanka na halal suna da tsatso da dangantakan su wane ne ubanmu wance ce kakarmu kaza kaza an shigo da wani cikin gida kai malam barin gaya muku na abu guda wallahi tallahi abun ba da kyau. Malam ka san fitinar ta kai ga yanzu mutum zai yi zina ya haifi ɗaya biyu kuma ya ɗauko ‘ya'yan wacce ya yi zinar da ita ta ce billahi azimu in baka karbi ƴaƴan nan ba zan tona ma asiri ya ɗauko ƴaƴan ya gaya wa matarsa ya ce ki rike wannan ƴaƴana ne ina uwarsu ba ruwanki yaushe kai aure ka same su ba ruwanki wallahi tallahi akwai gidajen da akwai wannan kuma mutum zai ce ko ki rike su ko in sake ki tun yaushe suke bugun waya suna fatawa suna tambayan malamai yaya zan yi mai gidana ya kawo mini yaya ba na sani na sunna ba na hada su da yayana kuma dole in ya mutu su za su ci gadansa kuma ya sa sun ci gadansa ba sun canta su ci gadansa ba malam rashin kunyan har ya kai ga haka kai akwai wanda ya dauka ya kai wa uwarsa uwarsa ta ce ta ce baba ka wani rike maka uwarsa yayi zina yayi lalata an yi zage zage an ce dan ya za a yi da shi an kawo masa uwarsa ta ce ni zan rike malam bawon shi ba fala ta ne kenan mai abun haushi dukkan wannan cikin al'umma ta ake aikata wannan ikhtilaful amsal fasadul akhlaq lalacewan dabi'u da samar da marasa kunya a cikin al'umma al'ummar za ta kare nan gaba ba ta da dangantaka kamar yadda da yawa wasu kasashe za ga kawai ba su da nasaba ba su da dangantaka wai wani bature zo ya ce maka wai shi dan wane ne jika wani jika wani a aina halatta zina su a wurin su kawai mace in tana sha'awa ra'ayinta ne ta bada mutuncinta wani ya kama matarsa tana lalata da wani ya kai ya yi mata magana sai ta ce ah my rights I have my rights how can you stop me from my right ya za ka hana ni aikata yanci na da suka je gurin jami'an tsaro sai aka ce why are you stopping her it's her right ya za ka hana ta right ɗinta ne ya nemi matarsa ta sunna ta ce a'a ya ce ya za ta hana ta yi mata magana ta kai shi ƙara aka ce ya za ka yi mata faɗe su ba a wajen su waɗannan turawa in ka nemi matarka ma ba ɗaya ne ba sai ta yadda irin wannan rayuwar za mu zo mu yi ta wannan dabbancin da akuyanci shi ne za mu mai da wannan ba komai ba ko mutum ya je ya samu matar banza ya taɓar na da ita tara masa yaya ya ce ki riƙe na kama miki gidan haya duk ana yi na kama miki gidan haya da ke da yarana yaran da ba 'yan sunna ba zai kashe mata kuɗi watakila sama da yaran da ya haifa wallahi alazim ma la al'amru yani musibatun jiddan jiddan musibar ta isa sannan kuma yana cire zuciya daga ainihin wato a tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma rashin lafiya da cututtuka wannan kan ba sai na muku magana ba likitoci za su muku bayani dalilin samuwar faduwar faduwar zina a cikin al'umma makantar da zuciya toshe basirar dan adam sannan kuma fadawa cikin ainihin wato fushin Allah zubar da karamar dan adam zubar da karamar dan adam a wajen Allah karamar dan adam a wajen yan adam karamar dan adam a wajen makota sannan kuma ya saba da wato barakatul umri duk mazinaci bai da albarka a rayuwarsa kuma duk mazinaci yud'ifu fi qalbihi ta'zim ar-rabb wallahi a zuciyarsa ba zai rinka girmama Allah ba duk mazinaci ba zai rinka ganin girman Allah ba sam haka sauran sabubuka gabaki daya me yasa zina take faruwa da yawa a irin irin wannan kwanaki a yau abin da yake faruwa shine mutane ba su da kishi akan iyalansu da matansu ba su da kishi akan iyalansu an zuba wa mata ido an suke su ga abin da malamai suke ce la yubaluna bihinna ba ka ga mutum yana tada hankali da kishi gaira da hamayya akan iyalinsa mutum ya shigar da wani gidansa ya kira matarsa ta sa hijabi ya ce dalla ki cire wallahi a gidajen musulmi ana wannan abu mutum ya ɗebi abokanansa ya shigar da su kan matarsa tana zirga zirga suna kallanta wai shi dan boko ne wai shi waye ne baka san me zai faru ba mutum ya wakilta abokinsa yana shiga kan iyalinsa ko yaushe ko min dare ko min rana an yi magana amini na ne ayya ayya ai ka saba wa Allah da barin ƴaƴan kanne da ƴaƴan yayye ai ƴaƴan yata ne ai ƴaƴan kanne na ne ai ƴaƴan kanwata ce samari gandan gandan suna haduwa da yaranka ƴan mata budurwa budurwa suna haduwa suna kallo a falo daya tana fita ban daki ba riga kirki tana yawo ba hijabi suna kallanta sai su yaudare ta in ba su da tsoron Allah kai wa ƴaƴanka tarbiyya amma wani zai iya zuwa gidanka ya kirta maka mutunci ko da ku ɗan ƙanwarka ne ko ɗan yarka babu maganan na yadda da ɗan ƙanwata ko ɗan yata babu wannan zancen a yau ya bi ka'ida kuran in zai shiga gidanka ya'yanka su saka hijabi don zai iya auren yarka lalacewa ta kai ga yau yara yara samari suna neman kandan su koyayyen saboda rashin imani ba dole mu gamu da bala'in da muke ciki ba ba dole mu gamu da tashin hankalin da muke ciki ba to rashin gaira rashin kishi a cikin gidaje mutum zai gama tasa za ta yi ado ta yi kwalliya matarka kana kallo a gaban miro za ta yi ado ta yi kwalliya adon da kai ba ta maka kwalliyar da kai ba ta maka kuma za ta zo ta fita titi wataƙila a daidaita sahu za ta hau wataƙila kana da mota ma ba za ka ɗauke ta kai ta ba ko kuma barin mace ta rinka rayuwa da ita da direba kaga ana wasa da matarka da direba wallahi sakaci wani ma don an rera shi direbansa zai ɗauki matarsa ya kai ta asibiti ita zauna a gaban mota a gaba ba gaira ba kishi ko yansa budurwa za a kai ta makaranta sai ta zo budurwa balagaggiya ta zauna a gaban mota da direba wa ya halatta muku wannan wa ya ce ku yi wannan da wace shari'a da wace doka hankali muna sauka daga kan shari'a muna ɗaukan yahudanci muna ɗaukan lalacewa mun lalata gidajenmu mun zuba ido mun bari ba za mu yi magana ba to mace za ta fita ta yi kwalliyawa a tambayanta ina za ta je no no no i trust her na yadda da ita ah ni wallahi ba na ni ba na tuman ki wallahi akwai matan da suna fita ba sa mafa na ina za su je ka dawo gida kai ta gengedi matarka ba ta dawo daga unguwa ba ko baka isa ka tambaye ta ina ta je ba ba mamaki wani ne ya ajiye ta a mota a kofar gidanka baka sani ba suka ce ila haisu la ya'lamu laylan wa nahara ta hau mota tare da kowane direba sha'at ta je wajen tela yau kuma lalacewa al'umma ta ta kai mai gida zai sayo a tamfofi sun ya bawa matarsa ta kai gurin tela namiji ya auna ta malam ku yi hakuri da wannan hudubar ku yi hakuri ku yi hakuri dacci ne a cikin gidajenmu namiji ya ba wa matarsa ko ‘yarsa budurwa ta je wajen tela namiji ta cire hijabinta ya auna tsawonta da faɗin kafaɗarta da ƙugunta duk ana yi kaɗan ne daga cikin teloli masu tsoron Allah za su jefa wa mace tif ɗin su ce ki gwado ki ba mu a rubuce akwai kuma matar da ita nan mace ma ba ta mata ɗinki ita kawai namiji ne yake mata ɗinki duk a gidajenmu suna faruwa da kanka baka damu ba dole zina ta je ta yaɗuwa a cikin inda ake ta tafi gurin likitan da daga dama wani ya ce ita take zaben likitan da za ta je kullum an ce ta je wani guri sai a sai dai wani da ya zo ya bincika sai ya tarar da ashe labarin ba kyau haka ake yi ina za ki je to je ki ga kuɗi kawai sai ta ware zuwa ta tafi da wa za ta je ta shiga ɗaki a asibitin ta keɓarta kuma in za su tafi matan mu in za su je asibiti malam kwalliya suke na buturan kai ta saka awarwaro kai da ba ta sama ta yi kunshi wataƙila ran litinin za ta je tun juma'a za ta yi kunshi za ta bi asibiti ta saka matsatsin kaya kai wataƙila kana bacci da safe mata ka tafi wataƙila direba ya kai ta asibiti duk baka san me yake faruwa ba za ta je ta zauna ta haɗuwa da kowa da ƙawayen da ta ga dama da sunan buɗe ta ga rashin tsari da musulminmu yau ba su da shi a cikin asibitoci masu kuɗinmu mun kasa gane yaushe za ku yi wa addinin Allah aiki. Yanzu a garin nan ba wanda zai buɗe inda ake scanning na mata zalla. Yanda ake awo na mata zalla, ɗaukan jini na mata zalla, babu wani mai kuɗi da zai mana wannan alfarma. Ya buɗe asibiti na mata zalla. Yanzu yau mace idan za a mata scanning, haka za ta je ta kwanta akan gado na scanning namiji wanda yake kan dutse, dutse ya ce buɗe cibiyar ki hajiya. kuna da kuɗi, kuna da gidaje, kuna da jirage, kuna da kamfanoni, ku kasa yin business ɗin da za ku sa Allah, ku taimaki shari'a. Duk tsoron Allah ka duk imanin ka ɗauki matar ka za a kai ta scanning za a mata, a nan ƙarƙashin cibiyar ta za a gwada. Wallahi ba mamaki mai scanning ɗin namiji ne. Kuma haka zai buɗe ta, shikenan an tafi akan larura ne larura ne, ya buɗe ta, ya daddanna inda zai daddanna, ya shafa mata mai, ya kalla a kwamfuta. idan kansa ce ta kama ta ta mama haka zai bude ya duba ya taba ya gani in aiki za a yi mata a gabanta al'aurata karba haihuwa mun faɗa mun maimaita mun dada faɗa mun maimaita har yanzu ba mu da kishin da za mu samu asibitocin da mata kawai su karba asibiti su karbi su karbi haihuwar mata alhamdulillah ana samun kadan kadan kadan suna bayyana amma ba su isa ba duk addinin mu da ta mu da ustazancin mu in wannan abin ya zo gefe muke komawa mu ga yau kan mu gaskiya ga ‘ya'yanku suna da basira, ‘ya'yanku suna da ilimi, ka sa yarka ta yi wannan karatu man saboda kishi ta yayin musulmi bagin cikin da yake damun yake damun su. Amma abin da yake faruwa kenan. Haka tana da ‘yanci kawai halalle ba ta damu ba kawai. Za a je a buɗe ta. kuma mutu damu da wanda za bai damu da wa za ta hadu da shi ba ba mamaki ta hadu da mijin da ya fi nata kwalliya da ado wataƙila ka barta ta je ta hadu da wani mijin da ya fi ka iya magana ta yi sha'awar sa mace kuwa babu abin da ke ɗaukar hankalinta irin namiji ya burge ta haka kawai rigarsa in ta gani sai ya ɗauki hankalinta in ya yi magana sai ta iya ɗauki hankalinta wataƙila matarka ce alaji wataƙila ‘yarka ce alaji abubakar alaji musa alaji suleiman alaji dawuda malam wani ba mamaki ta haɗu da wani ya ɗauki hankalinta ya kama yi mata hira da magana kana kwanci ana kiran ‘yarka ko ana kiran matarka karfe uku na dare wani ya kama matarsa tana bidiyo kwal da wani bidiyo kwal ta yi wanka ta yi kwalliya shi kuma yana ce yana ta munshari da bacci ya budo kama ruwa ya ji ana tayyar ana yi ya ganta daga ita sai kayan bacci hira take da wani duk a cikin gidajen musulmi aka yi wallahi tallahi babu gaira ba kishi nema ake a cire mana kishin da musulunci ya dora mana gabaki daya abubuwan suna da yawa da yawa suna faruwa ana kashe mana iyalanmu ana lalata mana rayuwarmu kuma daga ƙarshe mutum ya wayi gari iyalinsa sun lalace zinar matan aure bila adadin zinar 'yan mata bila adadin ɗaliban jami'a bila adadin ɗaliban kwalejoji bila adadin sai wanda Allah ya kubutar daga gidan biki ɗaukar amarya fa ana iya wucewa da wata sai Allah loto matuka yarka a da maka da ita wai yanzu wai uba wai ya bar yarsa budurwa wai ta tafi gidan biki ba ta dawo ba daga taron gidan biki sai bayan ɗaya da rabi al'umma annabi Muhammad ku sake tunani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan musiba ya Allah wani abubuwa suke faruwa a cikin al'ummu na lalacewa da gurɓacewar tarbiyya Allah ka mana gashi ya Allah ka sa mu gyara gidajen mu Allah ka sa mu gyara halayen mu Allah ka sa mana kishin iyalan mu da kishin matan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka zaunar da mu lafiya a ƙasar mu ka kwantar mana